الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sadiya ta tabbata har yau ga Allah dai da ya sake nuna mana wannan rana don gabatar da karatun wani littafi na alfiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunna tarihin na biyu aljam'u baina salatayn wa fihi masail hada sallah biyu a yi ta cikin lokaci guda a cikin shi akwai mas'aloli kamar haka المسألة الأولى مسألة تهركو في مشروعية الجمع باكو باكو باكو مراجعة دكاكا أنا نيمان للتاي وتنبي مراجعة المسألة الأولى تؤمد عنك اليوريودا المسألة الأولى مسألة تهركو في مشروعية الجمع بين الصلاة صلاتين أتكن شرعا تبدأ haɗa sallah biyu a yi ta cikin lokaci guda a yi su cikin lokaci guda wa man yubahu lahu zalika da kuma wanda ake halitta mai haka yubahu lissafari bisafari allazi tuksaru fihi sala an halitta ga bulaguran da ake iya kasaru a cikin shi to an halitta aljam'u bainas zuhuri wal asri gama sallah a zuhur haɗa sallah a zuhur da la'asar a lokaci ɗaya wal maghrib wal isha da sallar magariba da isha fi waqti yani ihdahuma a cikin lokacin ɗayarsu sai a haɗa a yi ko a haɗa a lokacin sallah a zuhur a yi a zuhur la'asar ko a jinkirta a zuhur zuwa la'asar a haɗa a yi a zuhur a yi la'asar haka su ma magariba wannan kuma li hadisin mu'az saboda hadisin mu'az annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana fi ghazwati tabuk ya kasance a yakin tabuka idar tahala qabla zai zai shams idan ma'ana yayi tahiya kafin rana ta gushe daga tsakiyar sama ma'ana ya huta bulaguro kafin lokacin sallah a zuhur kenan akhara zuhur sai ya jinkirta sallah a zuhur hatta ya jima'aha ila al'asri sai ya hada ta zuwa la'asar ma'ana zuwa farkon lokacin la'asar yusallihi ma jami'an sai ya sallace su gaba ɗaya yayi jam'u ta akhir kenan an jinkirta lokacin an jinkirta sallar a zuhur zuwa la'asa kenan in mutum zai yi jam'in ta akhiri kenan mutum zai jinkirta sai farkon lokacin sallar la'asar sai ya hada a zuhur da la'asar ko wa idar tahala ba'ada zai shams in kuma yahu ta bulagoro bayan rana ta karkace daga tsakiyar sama sallar zuhura wal asr jami'an sai ya salla az-zuhur da la'asar gaba ɗaya sun masara sannan sai ya huce kenan in lokacin da ya huta daga cikin gari farkon lokacin sallah az-zuhur ya shigo ya fita kenan yanzu sai ya yi az-zuhur da la'asar gaba ɗaya in kuma kafin farkon lokacin az-zuhur ne ya huto ya shiga ya fita zuwa bulaguro sai ya zinkirta a zuhur ɗin har zuwa farkon lokacin sallar la'asar sai ya a zuhur da la'asar ko wa kana ya fa'alu misla zalika fil maghrib wal isha haka yake yi kwatankwacin wannan a sallar magariba da isha'i wa sawa'a kana sa'iran am nazilan yana ta cikin tahiya ne ko kuwa a ya sauka wani wuri ya huta haka da yake li'annaha rukhsatun min rukhasis safar saboda wani sauki ne daga cikin abubuwan sauki na bulaguro da haka falam yu'tabar fiha wujudu sairi kenan ba a damu ba a cikin wannan dangane da abin da ya shahi shin ana cikin tahiya ne ko ko a'a an sauka an tsaya ne ko ana cikin tahiya ko an ko an sauka ne ba a lura da wannan ka sa'irin rukasihi kamar yadda sauran abubuwan da aka yi sauƙi a cikin bulaguro suke illa annal afdala sai dai abin da ya hilin nazili in dai mutum ya riga ya sauka daga wajen bulagura ma'ana ya kai inda zaya adamul jam'i suka ce kada kada kada mutum ya hada shi yahi kuma mutum ya hada ba laifi لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى دم من الله بهذا بأمنا وقد كان نازلا كما يا سوكا ba cikin bulaguro ba kenan in tana cikin bulaguro yana cikin tahiya ka hanyar sabka sai ya rika yana iya hada azhur la'asar ko magariba da isha'i to in mutum har ya sabka wajen bulaguron yanzu ya zo inda ya kamata ya zo ya sabka to suka ce abin da ya shi ne kada mutum ya hada kawai kowace ya yi ta raka a bibiyunta lokacin ta ya shigo ko wa yubahul jam'i li muqimin maridin haka an halitta ma ga mazaunin gida wanda yake marashi lahiya yana iya hada sallah biyu ko yalhaquhu bi tarkihi mashaqqa wanda in bai hada sallolin guda biyu ba to zai wahala ko yana fama da rashin lafiyan da in ya ce kowace sallah in lokacinta ya shigo da zai yi ta to abin zai cutar da shi ma'ana tana yi wa wata ma sallar lokacinta ya shigo in ciwon ya yi tsanani bai samu ya yi ta kenan sai ya haɗa sallolin suka ce wannan an halitta masu liƙaul ibn abbas saboda faɗar ibn abbas jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina zuhuri wal asri wal maghribi wal isha bil madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin az-zuhr da al-asr da magriba da isha'i a madina min ghairi khawfin wala matrib babu tsoro kuma babu ruwan sama amma kuma ya hada wa fi riwayati a wata riwaya min ghairi khawfin wala safarin ba tare da tsoron makiya ba sannan kuma ba ma cikin bulaguro ba falam yubqi illa uzurul marji kenan ba abinda ma'ana ya tsayar da shi face mai ba abinda ma'ana ya tsayar da shi sai uzurin rashin lahiya shine ya sanya shi wannan wali annahu sallallahu alaihi wasallama amara al-mustahada kuma saboda manzo Allah ya umarci mace mai jinin istihada wanda ko da yaushe jini na zo mata jinin rashin lafiya bil jam'i bayna salatayn tana iya hada salloli guda biyu ko ta kama ruwa ta alwala sai ta yi zuhur da al'asr ko aka yi magariba ta zo sai ta yi magariba da isha'i da ita tana cikin mai والاستهادة نوع من المرض استهادة ونوع نرش الله وقد قيل لابن عباس أنت مع عبد الله بن عباس في الحديث الماضي حديث ديغ باتا لما فعل ذلك ميسا النبي هكا قال يتي كي لا يخرج أمته دن كديا معنا tsananta ma al'ummarsa famata lahiqal insan mashaqqa duk lokacin da mutum ya haɗu da wani tsanani wa harija bi tarkil jam'i jaza lahu jam duk lokacin da mutum ya samu ya haɗu da wani tsanani wa harija ya samu kan cikin wata damuwa bi tarkil jam'i in dai bai haɗa sallolin guda biyu ba to zai samu tsanani jaza lahul jam ya halitta gare shi haɗa sallolin maridan kana marashi lahiya ne aw ma'azuran bi ghairil mardi ko ko yana da wani uzuri wanda ma ba rashin lahiya bane musamman ana cikin wani taro da ba a son dan samu lokacin ana cikin shi a yanke shi gane sai a yi azur da la'asar kada kawai a ci gaba har zuwa la'asar muqiman kana mazaunin gida ne, au musafiran ko kuma mai bulaguro ne, famin al'adar kuma yana daga cikin uzururruka allati tubihul jam aidan waɗanda suke halitta ma mutum haɗa salloli gairar safari wal mardi wanda ba bulaguro ba ba rashin lahiya ba almaturul kasir in ana ruwa ma'ana irin musamman ma irin wani tsatsahin da ake yi, sai a kai sahi ana yi to ba kai sallar magariba sai a hada da isha'i in sallar azhur sai sai a hada da la'asar alladhi yabullu thiyab idan ruwan da yake jika abin nan tufafi wa yalhaqu al-mukallaf bi sababihi mashaqqa wanda ya balaga kenan kaga shi ai zai zo masallaci ko to wannan ruwan yana iya sa wani tsanani ko wani wahala ya haɗu da shi yana yi wa'in ruwan ya bige shi daga gidansa zuwa wurin sallah masallaci yana iya sabbaba mashi masassara ko abin da ya kama da wannan to wannan yana iya halitta mutum yana iya halitta ma'ana ai sallah sai a haɗe da magariba da isha'i kenan isha'i ba sai an huto ba alwahal wa tin talallabiya an kira sallah amma ana cikin ruwa kuma akwai ta lallabiya ba mamaki in mutum ya hoto masu rubutun nan ku ɗauki littattafai an gama sai mutum ya rubutu shi ya fi dan ka ɗoka an ba ka da littafi ba abin gane ka alwahar waqtin ko talallabiya da kuma laka in akwai talallabiya ba mamaki in mutum ya hoto talallabiya ta kwashe shi yana iya faɗuwa ko ko kuma laka na iya ɓata mai jikin shi wadalika idan kana ya shiƙo alal nasu bi sababihi almash in ya zamanto talallabiya da lakan nan yana iya zamanto yana da wahala ma'ana idan kana ya shiƙo alal nasu inda yana da wahala ga mutane bi sababihi dalilin sa almashu tahiya to shikenan sai a haɗa sallolin kawai da an yi magariba sai a haɗe da isha'i kowa ya tafi gida ba sai ya fito ba daga cikin dalilan kuma da suke halitta haɗa salloli arrihu shadidatu iska mai tsananin albaridatu kuma mai sanyi allati takhruju an al'ada irin iskan da ya huce iskan da aka sani al'ada ana iska mai tsanani kuma ga sanyi wa ghairi zalika min al'azar da wani wannan na daga uzururruka allati yarhaqu bil mukallaf mashaqqa idza taraka al-jam'i ma'aha wanda yana iya sa mutum ya haɗu da wahala in dai bai haɗa tsakanin sallolin ba kawai sai ya haɗa ko da ko gida ne mutum yake ko da gida ne yake in ya zamanto ga iska mai tsananin buga ga sanyi in kika ce magariba ki yi alwala kuma sallar isha'i ki wasu wata alwala abin zai cuta miki yana sai ki magariba da isha'i gaba ɗaya shikenan sai ta kwana المسألة الثانية مسألة تبي في حد الجمع المشروع في حد الجمع المشروع أتكن حد da aka shar'anta a misali ana iya haɗa sallah a wani kaman adadin lokaci ko kuma tahiya ko abin da ya kama da haka aka ce wa kamar misali sallah nawa mutum ke iya haɗewa shine haddul jam jam'il mashru iyakar haɗe sallah da aka shar'anta sallah nawa mutum ke iya haɗewa wa haddul jam'il mashru, mashru iyakar haɗa sallan da aka sallolin da aka shar'anta huwal jam'u baina salatil zuhur wal asr wal maghrib wal isha shine haɗawa tsakanin sallah az-zuhur da la'asar da magariba da isha'i bin nisbati lil musafiri dangane da mai bulaguro wa man fi hukumihi da wanda yake cikin hukuncin mai bulaguro yana sallolin da ake haɗewa sune mai sallan az-zuhur da la'asar magariba kuma da da isha'i sawa'an mutum na bulaguro ne ko ko a'a ba wanda yake cikin hukuncin sani wa kadhal jam'u fil hadri haka hada sallah a lokacin da mutum yake gida zamne ba cikin bulaguro ba bi sababil matri dalilin ruwan sama wa mafi hukumihi da abin da ke cikin hukuncin shi kamar irin iska bai ya ya halitta bainal isha'aini tsakanin sallolin dare guda biyu sallolin dare guda biyu su ne mi magariba da isha'i wa zuharaini da kuma sallolin rana guda biyu shine mi sallah azhur da al'asar li hadisi ibn abbas saboda dalilan hadisin ibn abbas qabla al-qalil qabla qalil wanda muka huce ba da rikiya ba wa qad fa'alahu abubakar wa umar wa usman abubakar da umar da usman duk sun yi haka radiyallahu anhum Allah ya da su gaba daya wa li anna al-illata min al-jam'i bayna al-isha'ain aka ce illa ma'ana lilin hada sallolin nan na dare guda biyu shine wujudul mashaqqa samuwar tsanani waye fi zuharai ne aidan haka a cikin sallolin ranar nan guda biyu kenan tsanani ne da wahala yake sanya mutum ya haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk